الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a karatu da muke gabatarwa na ilimin alwaqf wal ibtida an gane ko wasilatuhuma bil ulum al lughawiyyah wash shar'iyyah wanda wannan shine darasin mu na goma ko zaman mu na goma sha hudu a cikin karatu da muke yi muna bin jerin ayoyin alqur'ani mai girma sai dai inda mantuwa ta kama muka ketare wata kuma in muka tuna za mu dawo kanta insha Allah to muna tafiya ne kamar da littafan da muka sani asarul waqf wal ibtida fi alquran wa asaruhu fi taqrir masail alaqida da kuma alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na alwaqf wal ibtida fi alquran alkarim wasilatuhuma bil ma'na na ustad dr abdul karim ibrahim awad dan kasar misra to eh mun manta da zu mun ketare wata aya wato aya ta 35 a cikin suratul qasas mun ketare ta saboda na ce tana safha ta 297 ashe tana safha ta 54 yadda suka rubuta din kenan shine daidai da na duba bangare ta ba saboda ina gaugawa kenan za mu dawo a wannan ayar ta 35 kafin mu ci gaba da bayani domin mun yi bayani a aya ta 68 to ya kamata a yi bayanin aya ta 35 sannan ta 68 a cikin suratul qasas amma dai duk ayoyin suna cikin suratul qasas a cikin littafin al-waqf wal ibtida' وأثره في القرآن وأثره في تقرير مسائل العقيدة الصفحة 54 yana nuna cewa ilmul waqf wal ibtida yana da tasiri akan sauran ilmin mukkan da Qur'ani ya kumsa yace wal ilmil waqf wal ibtida atharu ala sa'iril ulumi allati yahwiha al Qur'an min aqidatin wa fiqhin wa qira'atin wa nahwin wa qisasin wa ghairi zalika kaga wannan ya nuna cewa dukkan ilmomi na shari'a da lokacin wato ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da su to sai kawo misali daga ciki misali misalin kamar abin da ilmin tafsir ya kumsa ya ce to misali misalin waqfi ala qawlihi ta'ala fala yasiluna ilaykuma bi ayatina to idan muka duba wato akwai waqafi shin fala yasiluna ilaykuma za a tsaya an gane ko sannan a ce bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul ghalibun ko ko fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun yace to ayi ayi waqafi fala yasiluna ilaykuma a tsaya huwa ahsan shine mafi kyawu ba wancan bai da kyau ba amma wannan shine mafi kyawu min al-waqfi ala qawlihi bi ayatina ayi waqafi akan bi ayatina kina a tsaya ilaykuma shine an gane ko eh miyassa sai sun ka ce li anna idafatal ghalaba ila al ayat domin idan an ka danganta rinjaya zuwa ga ayoyi aula shine mafi dacewa min idafati adam al wusuli ilaiha da a danganta cewa ba a kai ga ayoyin ba an gane ko li anna al murad bil ayat abinda ake nufi da ayoyi al asa sanda an gane ko yawwa sandan da an ka ba annabi Musa ayoyi saboda a taura ba ba annabi Musa a taura ba sai bayan an halakar da su Fir'auna eh dan kawo ne zabo ya ce a'a to ai an bashi a taura a'a sai bayan halakar da Fir'auna an ka ba da a taura ina fata an fahimce ni in ka dibi araf zaka ga wannan bayan ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun bayan ya ma ya ce qala aghayra allahi abghikum ilahan وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون كأنا أن ترتد سنة سنة الله تشوى وعدنا موسى ثلاثين ليلة كما هكذا to kenan nan da an ka ce fala yasuluna ilaykum bi ayatina ana nufin al'asa da sauran su waɗannan ayoyi waɗanda an ka ba annabi Musa wal qad atina Musa tis'a ayatin bayyinat wa sifatuha da sifofin su da sifofin ta kenan wa qad ghalabu biha as-sahara kenan annabi Musa da annabi Harun da kuma mutanen su suka imani su sun rinjayi masu sihiri an gane ko kenan sai da manto sun rinjayi masu sihiri kenan sai da manto bi ayatina antuma wa malittaba amgal ghalibuna kina antumul ghalibuna antum wa man ittaba'akum al ghalibuna bi ayatina ku za ku rinjaye da waɗanda suka bi ku da ayoyinmu an gane ko in kai waƙafi amma in ka ce fala yasiluna ilaykuma bi ayatina ba za su iya kai gare ku ba da ayoyinmu an gane ko to shi da waɗansu malamai suka ce a'a walam tamna anhum fir'aun aw fir'auna ya cutar da su kuma suna tare da ayoyi an gane ko sai dai in ana nufin a'a fala yasiluna ilaykuma bi ayatina ba za su iya kai gare ku ba su hana muku isar da sakon mu saboda kuna tare da ayoyin mu ina fata an fahimta to kaga ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri wajen mi canjin ma'ana wallahu ta'ala a'lam eh yawwa ayar da zamu tashi akan ta ta gaba wato aya ce wadda take tana cikin suratu suratul ar-rum aya ta 100 safha ta 155 a cikin al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir fi al-quran wa atharuhu fi taqriri masail al-aqida yake cewa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin malam yace ikhtalafa ulama'u malamai sun yi sabani fil waqfi ala qawlihi ta'ala wajen tsayawa akan fadar Allah subhanahu wata'ala wa kana haqqo ala qawlaini akan magana guda biyu al qawlul awwal magana ta farko annahu yanbaghi al waqfu ala qawlihi wa kana haqqo sai a tsaya wala tusalu bima ba'da hakinan ba a hada ta da abin da yazo baya sai ka ce فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا
سيكتي علينا نصر المؤمنين القول الثاني مغانا تبيو أنه لا يوقف وسمع لما يسنك تباب وقفيفا على قوله أكن ونن وكان حقا بل توصل بما بعدها ذا أسادد إتا ذا أبن ديكي تارد إتا da abin da ya zo bayanta kenan sai ka ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim daidai wannan wurin kenan tunda ba shine farkon aya ba فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا حقا علينا نصر المؤمنين
سنكتي ووجه القول الأول فسكا كو دليلي نفتر مغانا فرقو أن اسم كان اسم كان ضمير يعود على الانتقام ضمير يوند ذي كما ذوغا الانتقام واتو أزم سرواكنا الذي دل عليه قوله فانتقمنا dama wani lokaci domini shi na koma zuwa ga abin da an ka fahimta wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kaga al'adlu i'dilu kinnan huwa al'adlu al-mafhum min i'dilu ba san ko mun fahimta ba kenan wa yakunu sai ya kasance khabaru kana an gane ko khabaru kana qawluhu haqqan kenan haqqan shine khabaru kana in mun ce za a waqafi وعلى هذا يكون قوله علينا نصر المؤمنين جملة مستأنفة كنا شيء علينا نصر المؤمنين سيزمنتو جملة شيء تدبا وقوله نصر شيني مبتدا وعلينا خبره mun gane ko sai ya zamanto ma'ana abin da ake nushi kenan fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan ay wa kana intiqamuna haqqan azabtar rubuta zamanto gaskiya ce tun daga shi na an bar asa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim an gane ko tilkal qura dhalika min anba min anba alqura da qussuhu alayka minha qa'imun wa hasid ko ba ka dan bari to sai ya zamanto alaina nasrul mu'minin nan wata magana ce Allah ya ce taimakon mu'minai akan mu yake mun ka ce ala tufidu listila lakin la yuzuzu listila ala Allah la haqiqatan wala majazan ba a cewa wani abu yana sama Allah ko a haqiqa ko a majazi sannan kuma alaina nasrul mu'minin ala tushiru bil wujub tana nuna abu ya zan wajibi amma babu abin da yake wajibi ga Allah sai dai da manto abin da Allah ya dauki niyyar zai yi zai yi don ba wanda ya hana shi subhanahu wa ta'ala yace to wa wajhul qawl athani shi ko na biyu nasrul mu'minina in mun ka ɗauki wanda sun ce ana haɗewa huwa ismu kana kenan shine ismu kana mutaakhir wanda ya jinkiri wa haqqan khabaru hal mutaqaddim sai zaman to khabar shine eh, haqqan khabaru al kana al mutaqaddim wa alaina sai zaman to alaina muta'alliqun bi haqqan ya koma kenan ba khabar ba ya koma muta'alliq kenan sai zaman to wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina taimakon mu'minai kamar abu ne wanda yake cinis akan mu amma dan mun ga dama ba wai dan Allah yana iya wajabta mu wani ba kenan nan an samu ma'ana guda biyu kuma kowace magana akwai malaman da sun ka tafi akan ta to menene tasirin al-waqf wal ibtida ala al-aqida huna malamai sun ka ce al-khilafu fi al-waqfi fi hadhihi al-aya mabniyun ala mas'alatin aqdiyya an gina khilafu a cikin waqf wal ibtida akan mas'ala ta aqida wa hiya shine hal ala Allah haqqun wajibun am la shin akwai wani haƙƙi da an wajibi akan Allah ina fata an fahimci ni. to duk abin da zai zo a ce wajibi ne akan Allah to shi Allah ai ba mu wanda ba wanda yake ciristar da shi sun ka ce fal qa'iluna bi qawli al-awwal wanda sun ka faɗi magana ta farko wa huwa al-waqfu ala qawlihi ta'ala wajen tsayawa kenan ka tsaya akan fadar Allah wa kana haqqan yanfuna suna korewa an yakuna ala Allah haqqun wajibun su ce akwai akwai wani haƙƙi wajibi akan ubangiji wa hadhihi aqidatul jahamiyya aqidati ta jahamiyya wal asha'ira da asha'ira wa ghairihima wa muraduhum min hadha al-waqfi abinda suke nufi da yin wannan wakfi at-takhallus su kubuta min ihami an yakuna min iham daga sawar tunanin an yakuna lillahi haqqun ala Allah kenan akwai wani haƙƙi ga bayi akan Allah ijaban wanda ya zan wajibi firaran min mazhabil i'tizal dan su tsere ma mazhabu su ta i'tizali wa hadha ghairu lazimin an gane ko wannan kuma ba dole bane wa raddul istidlal al mu'tazila bi hadhihi al aya mumkin kenan yi musu raddi an gane ko da wannan aya mumkinu yana yiwuwa la yahtaju ila takalluf bai bukatar wahala domin su mu'tazila yujibuna fal mu'tazila yujibuna ala Allah fi'lal aslah bil qiyas wal aql suna wajabta ma Allah aikata dole bil qiyas da qiyasi wal aql da hankali ina fata an fahimce ni yawwa amma su ahli sunna suna ganin Allah yana aikata mai kyau amma tafaddulan an gane ko falala ce in ya gada ma to don haka in mun ka ɗauki wa ammal ƙaunus sani ita ko magana ta biyu shi ne wa wasu aya a sadar da aya biduni waqfin ba tare da an tsaya ba faho mabniyun an gina shi ne ala anna Allah qad awjaba ala nafsihi huquqan Allah ya wajabta maka shi waɗansu haƙoƙi amma takarruman minhu karamci daga gare shi wa tafaddulan da falala la muqabalatan ba wai don saboda za ku iya biyan Allah ba wa mu'awaratan koko za ku yi musanye da Allah an gane ko kama yastahiqqul ibadu ba'dhum ala ba'd kamar yadda bayi sun ka cancanci sakamako akan sashi ko ba haka nan bane iyayenka suna da haƙƙi akan ka sun tarbiyyantar da kai sun haife ka misali to kenan suna da haƙƙin addu'a da kyautatawa izuwa gare su to shi ko Allah da ya samar da kai ba wani abu kan ba Allah ba ya halitta maka ƙasa da sama ya baka iska ya baka ruwa ya baka duk abin da kake bukata mi kai ma Allah hatta da ibada da kai yi sakamakon da zai baka linkin ba linkin din abin da ka aikata da to sai mi kuma shi ya sama wani malami yake cewa godiyar da za ka yi ma Allah tana bukatar ka gode ma Allah akan ta saboda akwai bayan shi da dama bai ba su ikon su gode mishi ba wa hadha huwa madhhabu al-sunna wal jamaa wannan shine abinda madhhaba ta al-sunna wal jamaa ta bayyana wanda nasoshi sun ka alladhi dallat alaihi nususul mutakafira wanda nasoshi masu yawa sun ka tabbatar da wannan kataba rabbukum ala nafsihi rahma ko ba ka bane kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injil ko ba ka bane sannan kuma da zo cikin hadithul qudsi wanda ya zo cikin sahih muslim ko ba ka bane ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi Allah ce ya haramta maka zalunci ba don wani ya isa ya hana shi ba kuma ya zo cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Kitabul Jihad babu ismul farsi wal himar Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Iman ad-dalilu ala anna man mata ala tauhid dakhala al-janna qat'an inda yace haqqun ala al-ibadi haqqul ibadi ala Allah an gane ko haƙƙin bayi akan Allah Allah yu'adhibu man la yushriku bihi shay'an Allah kai ya azabtar da wani wanda bai yi shirka da shi ba ko kadan wannan ba wai cinas ta Allah an kai ba a ganin damar sana yi takarruban wa tafaddula yawwa to da ya zo wajen tarjihi ya ce to waɗansu daga cikin malamai sun jawwaza ƙaulaini sun ce duk suna yi in ka fassara da cewa misali haƙƙi ne akan Allah akan bayi in ka fassara shi wa kana haqqa ya zamanto haƙƙi a'a ba haƙƙi wanda an wajibi takarruma kenan intiqami ga kafirai haƙƙi ne amma ba dole bane ba sani ko mun fahimta ba ma'ana Allah ne ya dora maka shi wannan duk waɗanda sun ka bijire ma Allah to haƙƙi na ga Allah Allah ya sakan ka musu da abin da sun ka aikata domin in ba a sakan ka musu ba kenan wato babu hikima kenan babu hikima a bar mujrimi ya tsira to kenan ko ba ya zama mujrimin sannan mala yace to wallazi yadhharu wal ilmu inda Allah ta'ala anna al qawl athani huwa ar rajih a rinjayar da magana ta biyu shine yafi misali ba tare da cewa dole sai an watsar da wancan ba na farko annahu la yahtaju ila taqdiri mahdhufin ba a bukatar sai an kaddara wani abu sabanin wancan da sai an kaddara wa kana al intiqamu haqqan anna al kina al intiqamu qaddara shi da ai anna al qawl al awwal da'afahu jam'un min ahli al ilm shi magana ta farko wasu daga cikin malamai sun da'afa shi min haythul abu na uku min haythul ma'ana fa inna al-qawl al-awwal yujibu al-intiqam kidan ta fuskar ma'ana yana sawa cewa sai ya wajabta intiqami sai Allah ya intiqami wallahu ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala Allah tsarkakakken sarki madaukakin sarki an gane ko rubbama ya'fu yana yafewa fala yantaqimu baya yin ukuba kama fa'ala bi qaumi yunus kama yadda yayi daga mutanen annabi yunus min sarfi al'adabi anhum ya dauki azaba daga gare su wala budda an yansura almu'mina bi kulli hal kuma tabbas dole ya ce Allah ya taimaki masu imani to nan yana son ya maida waccan magana ne amma intiqamin Allah haqqan ne mutukar ba a tuba ba ina fata an fahimce ni domin waɗanda kazalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar ko ba haka nan bane sannan duk wanda ya yi zunubi bai tuba ba to haƙƙi ne Allah ya azabtar da shi don haka mutane annabi Musa da Allah bai azabtar da su ba Allah ya san za su yi imani falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum anhum azab al-khizi fil hayati ad-dunya Allah ya san za su yi imani ingantaccen imani shi yasa Allah ya karbe nasu don haka wannan hujjakin da ya kawo ba ta zamantowa mutsarida annahu qawlu jamhuril mufassirin kama sabaka yace kuma jamhurin mufassiri sun tafi akan wannan da wannan yayi rajjaha to kasancewa ya rajjaha shi ba yake nuna ana iya watsar da wancan ba in ba a shi ta inganta kuma ai shikenan ina fata ana fahimta ta sai zaman to shine zai biyo na biyu wancan shine na farko wallahu ta'ala a'lam Allahumma amin mas'alar da za mu tashi akan ta ta gaba sai mu yanzu mun ƙari keke nan bayani daga cikin suratul rum sai mu hado cikin suratu wato al-ahzab suratul ahzab aya ta 32 safha ta 343 a cikin littafin al-waqf wal ibtida wa fil qur'an wa atharuhu fi taqriri masaili al-aqida an gane ko al-waqf wal ibtida وأثره في تقرير مسائل العقيدة وأثره في تقرير مسائل العقيدة واتو سورة الأحزاب صفحة تدري أكو دا أربعين دا أكوكو نعم jan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa yace ikhtalafa al ulama malamai sun yi sabani fil waqfi wajen tsayawa ala qaulillahi ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala minan nisa'i kenan ya nisa annabi ya nisa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa wa wasluha bima ba'daha da sadar da ita da abin da zai biyo baya ala qaulaini akan magana biyu al-qawl al-awwal magana ta farko anna al-waqfa tamun wasu malamai suka ce waqf tamuni kenan ya cika bai da alakar abin da zai biyo bai jumla kenan jumla ce mustaqilla aw kafin wadan suka ce a'a kafi ne ma'ana ana tsayawa amma ta fuskar wato abin nan ta'alluqul lafzi alaka ta lafzi suna da alaka ma'ana abin da zai biyo bayan ana yi hada su ta fuskar lafazi القول الثاني مغانا تبيو أنه لا وقف هنا سنك تباب وقفي بل bal alwaqfu inda qawlillahi qawlihi ta'ala za a tsaya ne wajen fadar Allah subhanahu wata'ala in ittaqaitunna mun gane wannan kenan waɗansu sun ce za a ce يا نساء النبي لستن كأحد من النساء sai a tsaya sai a tashi in ittaqaitunna waɗansu sun ce mm za a ta- za a za a sadar a ce
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن
tau ya bayani shi ke sai malamai sun kace wa watuhul qawlil awwal fuska ko dalilin da yasa waɗansu sun ka faɗa anna sharta shi sharadi fi qawlihi in ittaqaytunna jawabuhu jawabin sa ba'dahu ya zo bayan sa wa huwa fala takhda'na bil qawli an gane ko kenan in ittaqaytunna ha in dai kun ji tsoro Allah to fala takhda'na bil qawli kakku yi kasa kasa da magana ko karya murya shi yasa waɗansu malamai suka ce muryar mace ba al'aura ba ce amma idan ta karya ta to nan take zama al'aura sai dai akwai matan da su ba su ma iya muryar su kodayaushe a karye take to su waɗannan su hatsari na masu yi magana ba sani ko mun fahimta ba kaga wanda ga cewa duk abin da namiji ga yi mace tana iya yi to sai mace ta zo ta yi kiran sallah muryar ta za a saurari ko kiran sallah fa sai kai sai su haɗu kaji imamu qararawi ya ce mata in za ta yi sallah ta yi kasa kasa da murya kar ta daga murya fa sai kai su je su hauro mata katanga in ji imamu ƙarar rawi an gane ko kenan wannan aya kamar lastun na ka ahadin minan nisa ku matan gidan manzan Allah sassan ba dai kuke da dogo su mata ba domin gidan ku shine karshen gida to in taqaitun na har in dai kun ji tsoron Allah to fala takhdana bil qawli nan kuma da aka ce in taqaitun na ba wai ana nufin ba su jin tsoron Allah ba ash-shartu la yaqtadi al-wuqu aw adam al-wuqu an gane ko misali da Allah ya ce mala'iku an gane ko wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika rajin jahannam duk wanda yace daga cikin mala'iku in dai har yace shi abin bauta ne a bauta mishi a bar Allah kenan ko ko a bauta mishi tare da Allah wutar jahannama a sakamakon shi ai mala'iku ba sa saba ma Allah la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun don ka in shi asu faɗo mu da sai to kaji an jiya in takaitun na ai an ce in sun ji tsoron Allah kenan ma mata annabi ba su jin tsoron Allah kai in gidan ma- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tsoron Allah kai yanzu gidan ku akwai tsoron Allah shin hada mutum Allah ya ce mai dan aljanna na wa adda lahum jannatin kai ka tsaya kana gardama da cewa zai shiga aljanna in ba da darga ba wallan Allah ne hoce dan aljanna kai ka dawo kace ba dan aljanna ba kai baka da wuta baka da aljanna baka isa ka sa wani wuta ba baka isa ka sa wani aljanna ba duk na Allah na Allah ce a wanga mutum dan aljanna na kuma kana darga ba ko kai kai kokari ka samu taka aljanna ka kiya sai kai darga da Allah ka ce dan wuta na aga kowanga ai ya ishi mutum bala'i Allah kai mu tsari wa wajhul qawli thani su ku waɗanda sun ka faɗi magana ta biyu sun ka ce inittaqaitunna jawabuhu dalla alaihi ma qablahu kenan abin da ya gabace shi shi ya bayyana jawabinsa kenan su a wajen su wal ma'ana ma'ana anna Allah yukhbiru nisa annabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗa ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhunna Allah ya yarda da su kenan annahunna las- lasna ka ahadin minan nisa ba ɗaya da sauran mata suke ba amma bi shart an yi haƙiƙa na takwa in sun tabbatar da takawa ya ce wannan shi ne ƙaunin jamhurin malaman tafsiri kenan sai zaman to nan lastunna ka ahadin wato in taqaitunna lastunna ka ahadin minan nisa to sannan kuma fala takhda'na bil qawl an gane ko yawwa yace to asarul waqf wal ibtida ala al aqida tasirin waqf wal ibtida akan aqida yace alal qawli al-awwal in mun ka dauki na farko fihi tafdilun mutlaqun li nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala sa'irin nisa an gane ko yawa an fifita tafdili mutlaq sake ba kaidi na matan manzo sallallahu alaihi wasallam akan sauran mata wa annahunna fil fadli a'la min ghairihinna cewa su wajen falala sun fi kowanne mata wa hadha al-fadlu li ummahatil mu'minina kenan na mata- wannan falla ce ta matan manzo sallallahu alaihi wasallam uwayen muminai an gane ko Allah subhanahu wataala ya ba su dama wato su rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko sai ya kawo magana ta ibnu ashur game da abin da ya kawo a ƙarƙashin wannan mm wal ala alqawl athani amma in mun ka dauki na biyu fihi tafdilun li nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sa'iri nisa'i zamanihinna kenan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi matan da ke cikin zamanin su lakin hadha tafdilu mashturutun bi tahqiqi taqwa kenan sai in sun ji tsoron Allah wa hadha shartu laysa li qasd al-ihtiraz an diddi zalika yace to wannan sharadi ba na niyyar ihtirazi bane ma'ana wanda adda mafhumi dan saboda ihtiraz a kare an diddi zalika daga kishiyar wannan dubi an ce in taqaitunna ba ana nufin a'a ba za su ji tsoron Allah bane shi ne ake da shartul ihtiraz an gane ko ba dan saboda ya bada mafhumi ba a'a mafhumul mukhalafa ba dai ba da mafhumul mukhalafa ba wa inda ma yuradu bihi al-hath ala takmil khisal at-taqwa ana nufi ne al-hath a kwadaitar da su a motsar da su ala takmil khisal at-taqwa su tabba su cika khisal dabi'o'i jam'i na khasra at-taqwa na dabi'a an gane ko ma'ana wani lokaci ya an kace maka kaza ana nufin ana sunna ka ƙara ban sani ba kamar inda Allah ya ce wa antumul a'launa in kuntum mu'minina ku ne sama in kun zama to mu'minai ai lokacin da aka yi magana mu ai mu'minai ne wasu malamai suka ce ana nufin kenan su ƙara dagewa ban sani ko mun fahimta ba kamar yadda ya zo cikin a hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Imam Bukhari ya fitar da shi a kitabu tahajjud babu fadl qiyam al-layl da kuma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu fadailus sahaba an gane ko babu min fadail Abdullah ibn Umar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mar rajulu Abdullah ma dalla da mutun Abdullah kina Abdullah ibn Umar law kana yusalli min al-layl da dai yana sallar dare kaga nan ba yana nufin ba mutumin kirki bane sai in yi sallar dare don sallar dare ba wajibi bace amma yana son ya ƙara eh da yazo wajen tarjihi yace alqawlani fil aya fihi ma quwwa dukkan maganganun suna da ƙarfi wa ma'anahu wa mutaqarib ma'anarsu kuma tana kusa yace to amma wal qawlu thani huwa as-sawabu na biyu an gane ko shine daidai an gane ko yawwa alqawlu thani shine daidai wanda ya ce kenan annahu la waqfa ba za a tsaya ba yace fil mas'ala a cikin mas'ala li umurin saboda abu al'amura shi yasa ce shine dide anna kaunal mar'a zawjatan lin nabi la yadullu ala fadliha wa manzilatiha hatta tuhaqqiqa taqwa mace dan tana tare da annabi ko ta aure annabi an gane ko shi da abin da ake nufi ba ta baya nuna falalarta hatta tuhaqqiqa taqwa sai ta yi sai ta tabbatar da taqwa domin in babu imani da takawa ai shikenan daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin sannan athani nabiyyu umumul adil umumul adilla hade wadda lillahi ala annahu la fadla li ahadin ala ahadin illa bit taqwa ko ba karan bane suna nuna cewa ba wanda ya wani semi sai da wani ji tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum sannan kuma ya zo cikin hadisi la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa hadisi ne da Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi a cikin shu'ab al-iman na Abi Nadra sannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani yana daga cikin malaman da sun ka inganta shi sannan abu na uku annahu huwa alladhi alayhi jamaahiru ahli al-ilm jamhurin malamai sun tafi akan shi duk dai maganganun suna nan kenan yace ga wanda za a sawa maganar ta biyu ita za a sawa gaba wajen ma'ana duk da yake ya kawo ta ta biyu ta biyu wajen lokacin da zai kawo sabani muna ganewa ko illa waɗannan ayoyin ɗan shi ana kafewa da su su ce Allah ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankumur rijsa ahlal bait su ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ciki an gane ko saboda inda kan suna sai ce inda ma yuridu Allah li yuzhiba an kun li yuzhiba an kunna ar-rijsa ahlal bait kaga wannan in baka san larabci ba baka san aqida ba sai su abanga tunda suka ce tun harko kan su ne ake magana ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi nan abin da za a ce musu inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum sai suka ce shi li yuzhiba ankum shi kadai na ya sabka ba cikin wannan kissa yake ba daga baya ne an kasashe wannan wuri kaga sai su kawo dalili ai da an samu wannan abu na farko kenan tunda wani lokaci wani juz'i na aya yana sauka daga baya sai a ƙara shi kamar yadda ya zama to la yastawil qa'izu minal mu'minina ghayru ulil darar daga baya ya sauko an gane ko to amma shi wannan ina dalilin sa shi wancan akwai dalili akan sa abu na biyu da yace ankum akwai taglibi janibi dhukuri ala janibil inas su ahlul bait akwai maza akwai mata kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda tare da matan shi sai a ce ankum ko ba haka nan bane sannan abu na gaba bayan wannan shine cewa uslubi na alqur'ani da ada al'ada ta alqur'ani da kulliyatul qur'an da almanhajul qur'ani don da ka jaho da ahlul baiti yana nufin matan gidan suna ciki kaga mata annabi ibrahim min malaiku sun kace rahmatullahi alaikum wa bar- rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait an gane ko to amma su saboda aqidu da shubuhohi da hanya wanda ba ta da kyau wani lokaci saboda wani bai da karatu ne ake rudar shi wani kuma ya yi karatun ya gane gaskiya amma yana da kwaɗayin wani abu na duniya Allah kai muna tsari da irin waɗannan munanan aqidu da mu da gaban mu da bayan mu har ranar da za mu haɗu da kai eh tun da kwaɗayi musiba ne jahilci shi ma musiba ne son matsayi musiba ne kwaɗan mata musiba ne kwaɗan kuɗi musiba ne son kanka musiba ne waɗanda galibi suke halakar da mutane Allah kai muna tsari ayar da za mu tashi a gaba ita ce aya ta ɗari eh, aya ta arba'in da hudu har yanzu a cikin suratul ahzab take a safha ta ɗari da sittin da uku safha ta ɗari da sittin da uku wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima yace ikhtalafa al-ulama'u fil waqfi ala qawli Allah ta'ala malamai sun yi sabani akan waqafi wajen fadar Allah subhanahu wata'ala salam ala qawlaini akan wato magana biyu al-qawl al-awwal magana ta farko annal waqfa tammun shi waqafi nan tammun ne cikakke ala qawlihi ta'ala salam ana nufin kenan jumlar da za ta zo matsayin musta'anafa take an gane ko wata sabon magana ta an ka shiga al-qawl ath-thani magana ta biyu annahu la yatimmu al-waqfu ala qawlihi ta'ala salam ba a tsaya akan salam bal huwa kafin yana matsayin waqafi kafi au hasan ko ku waqaf hasan an gane ko kenan yana nufin yana da ta'alluki ta fuskar eh, abin da ma'ana ko kuma ta fuskar lafazi in an ce kafin kenan yana nufin ana iya tsayawa a ci gaba hasanun kuma yana nufin ana iya tsaya amma sai an dan koma baya sannan a dawo a ci gaba tau wa wajhul qawli al-awwal fuska kenan dalilin da yasa waɗancan sun ka faɗi magana sun ka ce ana tsayawa salam anna marji ad-damir mukhtalafun fil jumlatayn damiri ya bambanta a cikin jumloli guda biyu an gane ko da an ka ce kenan eh, da an ka ce wa alaihi falwawu fi qawlihi wa a'adda isti'nafiyya sun ka ce ita wawun da an ka ce wa a'adda wawun ce isti'nafiyya ma'ana wata magana ce sabuwa aka shiga Eh, al- falwawu fi qawlihi ta'ala wa a'adda isti'nafiyya wa laysat atifa a wajen su ba ta adafi ta ba wa amma al muradu bid damir fi qawli Allah ta'ala yalqawnahu to amma abinda ake nuhi da yalqawnahu wajen fada Allah subhanahu wa ta'ala yawma yalqawnahu an gane ko bayan an ce kina alwawu nan wa'ul isti'naf to shi ko yalqawnahun nawa sai sun kace na farko fafihi aqwalun indahum akwai maganganu alqaulul awwal yawma yalqawnahu sun kace huwa malakul mauti shine mala'ikin mutuwa an gane ko yawwa malakul maut an yi riwaya daga barra dan azib annahu qala fi qawli llahi ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam yawma yalqawna malakul maut laysa min mu'minin yuqbadu ruhu illa sallama alayhi to amma wannan asar eh, wasu malamai sun da'afa shi duk da yake ya zo cikin littattafai daban-daban an gane ko to malakul mautu kuma sunan shi azra'ilu amma suka ce hadisin da yace sunan shi azra'il ko isra'il bai inganta ba alqawlu thani magana ta biyu sun ce huwal abdul mu'min shine bawa mai imani wal ma'na ma'ana annal mala'ikata su mala'iku tubashshiruhu tana musu busha- tana masa bushara yawmal qiyamati ran tashi alqiyama bis salama da salama kenan tahiyyatuhum sal- gaisuwarsu yawma yalqawnahu ranar da za su haɗu su mala'iku kenan da shi mumini ranar tashin alƙiyama. Alƙaunin salisu magana ta uku humul mu'minu na filjanna, a mumini ne a aljanna ba ranar da za a tashi ba. An gane ko? Wal mala'ikatu tu sallimu alaihim mala'iku suna musu sallama, inda dukulihimul janna ranar da za su shiga aljanna kama ƙala ta'ala, wal mala'ikatu ya alaihim min kulli bab salamun alaikum. Kenan tahiyyatuhum gaisuwar da za su yi musu su mala'iku yau mai yalƙaunahu ranar da za su haɗu da shi shi mumini ba ce yau mai yalƙaunahun ba don wani ce ai ba ce yau mai yalƙaunahun ba a jinsin masu imani ake nufi an gane ko yawwa alƙaunin rabi'u magana ta hudu humul mu'minuna fil janna an gane ko su ne muminai a cikin aljanna yusallimu ba'dhum ala ba'd za sashin su zai sallama ma sashi kama qala ta'ala da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam na fata an fahimci ni. an gane ko gaisuwar su tsakankanin su yan aljanna salamun ne. Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama yawwa to alqaw wa wajhu alqawl athani su ko wadanda sun ka kama magana ta biyu an gane ko sun ka ce ana abin nan sun ka ce babu eh, waqafi kenan ba a tsayawa akan salam sun ka ce anna marji'u ad-damir fil jumlatayn wahid damiri yana koma ne zuwa ga abu guda wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala kenan falmu'minuna su mu'minai hina yalqawna Allah lokacin za su haɗu da Allah yusallimu alaihim rabbuhum Allah yana musu sallama wa huwa alladhi a'adda lahum ajran karima shine musu tattalin lada mai girma fa jumlatu wa a'adda lahum ajran karima ma'tufatun ala allati qablaha kidan za a yi atafinta akan jumlar da ta gabata aw hiya halun ko ko ta zamanto hali ne min damiril jalala daga damiri ta ja- na jalala damiri kinan na- wanda yake kuma zuwa ga Allah domin da an ka ce yuhyihim yawma yalqawnahu Allah yana gaida su ranar da za su haɗu da shi wa qad a'adda lahum ajran karima a halin da kuma yayi musu tattalin lada mai girma ina fata an fahimce ni yawwa kenan sai zamanto yalqawnahu da a'adda duk damiri na hu da wanda a cikin a'adda duka suna koma zuwa ga mi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma waɗancan ko yalqawnahu zai koma zuwa ga eh, mumini ko ya koma zuwa ga eh, mala'ikin mutuwa ina fata an fahimce ni ko ya koma zuwa ga muminai ranar tashin alkiyama ko lokacin da a ɗaukar ransu ko ko a muminai suna ma junansu sallama yace to asarul waqf wal imtida ala al aqida yace to al qawl al awwal in mun ka dauki na farko ya tadammunu anna malakal maut yusallimu ala al mu'minina daga cikin maganganun da ma'anar da yake dauka kinan mala'ikin mutuwa yana sallama ga masu imani hina yaqbidu arwahahu lokacin da zai karbi ransu awil mala'ika ko ko a'a yana kumshi da ma'ana shi waccan magana ta farko annal mala'ikata mala'iku hina yalqauna al'abd al-mu'min lokacin da su haduwa da mumini bawa mumini yusallimuna alaihi yawm al-qiyama za su yi sallama ran tashi al-qiyama aw al-mala'ika ko kuma mala'iku tusallimu ala al-mu'minina suna sallama ga muminai hina yadkhuluna al-janna lokacin da su ga aljanna aw anna al-mu'minina ko kuma muminai yusallimu ba'dhum ala ba'din sashin su yana musashi sallah yace wa hadhihi al-masa'il waɗannan matsaloli kulluha dukkansu ware da ma ya dullo alaiha min alƙur'an za a samu abin da yake nuna nuna ingancinsu daga cikin alƙur'ani mai girma aw sunna ko ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam aw aqwal as-sahaba ko ko maganganun sahabbai kama sabaka wa hiya min masail al-iman bil yawm al-akhir suna daga cikin mas'alolin imani da tashin alƙiyama an gane ko eh tun da dama daga lokacin da an ka zo ɗaukar ran mutum ai dandan da an fara zancen kiyama lahira kenan eh babu wani gyara gare ka da mala'ikin mutuwa ya bayyana gare ka bakin abin da kai kai eh sai dai abin da ka bari na sadaka jariya in ka bari in baka bari ba kuma kare ka ta kai eh ina fata an fahimta eh Allah kai mu nutsari daga sharrin duniya da lahira wa amma alqawlu thani in mun ka dauki magana ta biyu fa fihi anna almu'minina yalqawna rabbahum yana nuna mu'minai za su hadu da Allah fa yusallimu alaihim sai Allah ya musu sallama kama qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim yace to hadha liqa'u wannan haduwa kuma ya tazammanu ru'ya yana kumshi da cewa mu'minai za su ga Allah fa hadha alqawlu wannan magana in mun dauke ta ta biyu ya tazammanu isbatu mas'alataini zai kumshi tabbatar da mas'ala guda biyu a qadiyyataini na aqida na farko isbatul kalami tabbatar da magana lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika hina yuhihim bis salam lokacin da Allah zai musu sallama kaga an ce Allah bai magana kamar yadda wasu ke cewa ba a cewa kalamullahi Allah yana magana sai dai a ce kawai ma'ana ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kidan an ce Allah bai magana kidan Allah ya zan kurma kaga wannan yayi yayi muni na biyu isbatu ru'yatil mu'mini li rabbihim yawm al-qiyamah wannan ya tabbatar da mu'mini za su ga Allah ran tashin al-qiyama id anna al-liqa'a yatadammanu ar-ru'ya domin alliqa haduwa tana mi tana da alaka da gani ko ba ka dan bane yawwa to daga nan sai kawo maganganun malamai eh, akwai magana ta imamul eh, ajuri ajuri eh, ajuri eh, da kuma imamu batta a cikin al'ibana ina fata an fahimta da magana ta ibnul qayyim ajuri sannan kuma eh, imamul ajuri sannan kuma eh, ya zo ƙarshe dai ya yi tarjihi ina fata an fahimta shine cewa alkhilafu bainal qawlaini fil aya fihi quwwa yace sabanin da akwai akwai karfi gare shi walidhalika jawwaza jam'un min ahli al-ilmi al-qawlaini wadansu daga cikin malamai sun ce duk ma'anonin ba su karo da juna ba kaddani kamar imamu dani والسمعاني ده سمعاني والقرطبي ده قرطبي وابن الجوزي ده ابن الجوزي وابو حيان ابي حيان ده ابي حيان والشوكاني ده امام الشوكاني من نيل الاوطار ده كما امام الالوسي wanda yake da littafin tafsiri yawa yace to wallazi yadhharu amma abin da yake bayyana wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah annal qawl ath-thani arjahu an firin jayar da magana ta biyu ba dan wancan za a watsar da shi ba tunda duka ayat tana daukar su yace awwalan na farko siyaqul aya siyakin aya fattihadu ad-dama'iri aula min tafriqiha fi siyaqil wahid a ce damirai sun zamanto daya shi yafi cancanta a rarraba su illa bi qarinatin bayyana sai an samu qarina sannan abu na biyu siyaqul ayati allati qablaha fa ad-damiru fiha lil- lillahi subhana siyaqin aya ayoyin da sun ka gabata duka suna magana ne kan ubangiji ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima ka gani huwa alladhi huwa alladhi amma dai duk da haka shi ma ya kamata hankalta an ce wa malaikatuhu da an karancan mala'iku kenan shi ma sun gabata sai dai zamanto damiri na ubangiji ya fi yawa annahu yatadammanu isf- eh, isbata sifatil kalami lillah in mun dauki magana ta biyu za ta tabbatar da sifa ta magana ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki kama yatadammanu ru'yatallahi kamar yadda zai kumshi kuma za a ga Allah fil akhirah a ranar lahira abu na hudu wanda zai sa a sa waccan magana gaba ta biyu annal qawl al awwal yuda يضعفه أن رجوع الضمير في أن رجوع الضمير فيه إلى شيء غير مذكور kinan za a za'afa shi saboda damirin zai dawo zuwa ga abin da ba ambata ba wanda mun ce wannan magana tashi tana da rauni tunda an ce wa mala'ikatuhu kinan su ma mala'iku an ambace su shi yasa ma wani malami da an ce huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu sai yayi ba- littafi alladhina tusalli alladhina tusalli alaihimul mala'ika kaga maudu'i na sai ka kokari ka same shi kaga waɗanda mala'ika tusalli alaihim kuma wa bi- wa bi ayi dalilin tusalli alaihim to wannan shine da kai mu karshen bayani kan wannan aya wallahu ta'ala a'lam ayar da zamu tashi akan ta wato tana cikin suratu fatir aya ta farko a cikin suratu fatir eh, wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ard جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء تو يتي اختلف العلماء ما لم يسمي ساباني في الوقف على قوله تعالى وجن فضل الله سبحانه وتعالى ورباع ووصلها بما بعدها da sarar da ita da abin da zai zo bayanta ala qaulaini akan magana biyu malamai suka yi sabani alqaulul awwal magana ta farko annal waqfa tammun waqafi na cikakke wa ruba an gane ko kenan misali alqawlu thani magana ta biyu annahu la yatimmu alwaqfu ala qawlihi ta'ala wa ruba bal huwa kafin in an ce kafin ma'ana yana da alaka da abin da zai biyo baya an gane ko shine kafi kenan misali in muka dauki magana ta farko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
ina fata an fahimce ni kenan za ka tsaya a wato kalima ta ruba ba za ka ƙara ba a kanta an gane ko yawwa shi shi ko waɗancan da sun ka faɗi ra'ayi na biyu sun ka ce sai ka haɗa ta da yazidu fil khalqi ma yasha kenan الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء
to wa wajhul qawl al awwal abin da yasa waɗanda sun ka faɗi magana ta farko suka faɗi haka suka ce yazidu fil khalqi ma yasha musta'nafa ma'ana isti'nafi na wata magana ta la alaqata laha bima qablaha ba ta da alaka da abin da gabace ta to in mun ɗauki wannan wa alaihi in mun ɗauki wannan kina akan wannan bina'an alaihi fa innal murada biz ziyadati az-ziyada kina Allah yana ƙarawa fi jami'il makhluqati min al mala'ikati wa ghairihim Allah yana ƙarawa cikin halitta ko ta mala'iku ko ba da ba ta mala'iku ba an gane ko yawwa to magana ta biyu ko da sun ka ce la waqfa wa wajhul qawli thani magana ta biyu anna jumlata yazidu fil khalqi ma yasha muttasilatun bil jumlati allati qablaha kenan tana da hade da ita tana hade da jumlar da ta gabace ta fahiya sifatun sabitatun saniyatun lil malaika sifa ce ta biyu ta malaiku mafi yawancin malaman tafsiri kuma haka sun ka tafi to amma waɗanda sun ka ce ana hadawa wa ikhtalafu fil ma'ana ala qawlaini sun yi sabani akan ma'ana ta fuskar ma'ana kenan ba ta wajen waƙafi ba tunda sun ce ana hadawa sun ka ce yazidu fi ajnihatil mala'ikati ma yasha Allah yana karawa cikin fikafikan mala'iku wasu kuma sun ka ce a'a yazidu fi umumi khalqil mala'ikati ma yasha Allah yana karawa cikin umumin halittar mala'iku ma'ana ba wai sai fikafikan ba duk abin da so karawa cikin halitta su yana karawa ba sani ko mun fahimta ba to wannan waqf wal ibtida yana da alaka da aqida in mun ka ɗauki magana ta farko alƙaulul awwal ya dullu ala anna ajnihat ala anna ajnihatal mala'ikati maqsuratun ala hadha al'adad in muka ɗauke shi masna wa thulatha wa ruba kina abinda zai nuna muna adadin fikafikan mala'iku bakin hudu ne domin domin ya ce masna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fil khalqi ma yasha kina ana zancen halitta ne to sai dai wannan magana sun ka ce mukhalifun lima sabata fin nusus min adadi ajnihati jibril kaga wannan yana zaman towa ya saba mu abinda an ka faɗa na halittar jibril tunda hadisi na abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra hadisi ne wanda yake imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut tafsir fa auha ila abdihi ma auha imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul iman babu babun fi zikri sidratil muntaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala ra'a jibrila alaihi salam fi suratihi lahu 600 600 janah an gane ko yana da 600 janah yana da fifike 600 to kiran kaga cewa ba bakin hudu bane sai dai suna iya cewa nan shi jibrilu makhsusun na bi hadha alhadith wanda sun tafi kan wancan sai su ce a wancan aya amma ta wanga kuma khasna su kulli ko ba haka ba wa amma ala alqawli athani amma in muka dauki magana ta biyu anna jumlata yazidu fil khalqi ma yashafu wasfun lil malaika an gane ko tana nuna sifofi ne na mala'iku an gane ko sifa ce ta mala'iku kenan tana nuna Allah ya halicci mala'iku masu fikafikai bibbiyu da uku uku da hudu kuma Allah yana ya abin ga yana ƙara musu cikin fikafikai abin da ya ga dama kaga wanda ya tabbatar da tunda jibril yana da fikafike fiye da wato biyu kenan hudu kenan amma in mun ka dauki an gane ko al-ma'na thani fil qawl thani tunda shi magana ta biyu magana biyu aka yi tunda wasu sun ce cikin magana ta biyu yazidu fi ajnihati al-mala'ikati ma yasha wasu suka ce a yazidu fi umumi khalqi al-mala'ikati ma yasha yana karawa cikin umumin halittar mala'iku abin da ya ga dama fa inda ziyadatu fi umumi khalqil mala'ika kenan sun kace ziyada cikin umumin halittar mala'iku wa zikrul ajnihati litamthil kenan kawai tamthili na an kai an ka bada tunda su fikafikai wani sashe ne daga cikin jikin eh, mala'iku ala tafawutil mala'ika fi khalqihim tare da cewa waɗansu mala'iku sun fi waɗansu girma shine tafawut fakama anna ajnihatahum mutafawitatul eh, mutafawitatul adad kamar yadda cewa fikafikansu banban ne sun fi wasu sun fi wasu yawa faka zalika khalquhum mutafawitun fil izan kina haka ne jikin su jikin wani mala'iki ya fi na wani mala'iki girma ina fata an fahimci ni yawwa kaga eh, jibrilu yana da fifike 600 an gane ko kamar yadda hadisi na matan manzo sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha take cewa ولقد رآه بالأفق المبين فقال إنما هو جبريل كما ما زال سلوي تشي نند أنك تشي ولقد رآه بأنا رفين ياغا الله با آآ إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها yace ban ganshi ba akan surar da Allah halicce shi akan ta ghairal hatayn al marratayn in ba waɗannan hali guda biyu ba ra'aytuhu na ganshi munhabitan ya sabko minas sama'i daga sama saddan izama khalqihi ma'ana girman jikin shi ya toshe ma baina sama'i ila al-ardi tun daga sama har ƙasa wannan kun ba ki abin da gani kenan sauran fa aga shi dan adam rigima ta gari da yake izgili wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi an gane ko a kitabul iman babu ma'ana qaulillahi azza wa jalla wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra an gane ko wa hal ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatul isra an gane ko sannan kuma akwai hadisi na Jabir ibn abdullah wanda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace udhina li an uhad yani an uhaddisa an malakin min malaikatillahi an bani izini in yi bayani kan wani mala'iki daga cikin mala'iku na Allah min hamalatul arshi wanda ke dauke daga al'arshi kaga sai da an ka bashi izini mu kuma mutanen mu ba izini suka jira ba mutum na na zama shi magana bisa ga addini ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba ba tare da ilimi ba ko ya kawo nassi amma bai gane nassin ba bai cancanta yi bayani nassin ba don bai gane ba bai da ilmukan da za su taimaka mai gane nassin amma kuma yanzu yana bayani kan nassi ko da nassin ya inganta to kaji manzo Allah sallallahu sai da an kai masa izini yace inna ma baina shahmati uznihi abinda aka kankanin shahmati uznihi fatun kunnansa gashi nan kenan wa atiqihi da kuma atiq wato kafadansa kenan tsakanin nan da nan nashi tsakanin kunnai fata kunnai da kuma ka faɗa masirata masirata sab'i mi'ati ami tahiya ta shekara 700 tahiyar shekara 700 tsakanin nan da nan to ba a sani ba shin cikin su shine dan karamin ko shine babban Allahu a'lam Allah Allah ya kyauta eh umma ya'lamu jundar baka illahu ka alfi sanatin min mata udduna a to ba sani ba da yace musin su ba ta ati amin galibi sun wance suna cewa kamar tafiya ce ta arrakib mutumin da yake kan doki yana tafiya amma tafiya matsakaiciya ba gudu kwarai ba ba kuma abun gaba an gane ko in kuma tunda ya zo amun ne mutlak ba mu da izinin mu ce dole sai waccan din an gane ko tunda ya in bai ce masiratul rakib ba masiratu am kawai shikenan hau alladhi yadhharu wal ilmu inda Allah ta'ala anna al-qawlayn fihima quwwa yace to waɗannan duk maganganu da malamai suka faɗa suna da ƙarfi kwarai wal qawlu thani arjahu amma an dauki magana ta biyu tafi annahu muwafiqun lima sabata fi sunnah ya dace da abin da ya tabbata a cikin sunna min adadi ajnahati jibril tunda an ce yazidu fil khalqi ma yasha kidan shi ne jibril ya wuce annahu qawlu aktharil mufassirin kuma jamhurin malaman tafsiri sun tafi akan wannan mun gane wannan da kyau ko yawwa to yanzu mun kare bayani game da wato suratu fatir yanzu ayat da zamu dauka ina ganin ga dukkan alamu ita ce aya ta karshe da zamu dauka a wannan karatu ita ce aya ta 160 aya ta 57 zuwa 58 a cikin suratu yasin a safha ta 165 safha ta 160 da biyar zuwa abin nan sofa ta ɗari da sittin da biyar ko tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam na'am shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala lahum fiha fakihatun wa lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim waccan aya da mun ka karanta cikin suratul fatir cikin al-waqf wal ibtida ne wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida wannan ita ma cikin shi take yake cewa inda Allah ya ce lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim yace ikhtalafa al-ulama malamai sun yi sabani fil waqfi akan tsayawa ala ra'sil aya akan farkon wato kan karshen aya yake nufi yad'una ala qawlaini an gane ko akan magana biyu al-qawlul awwal magana ta farko annahu yuqafu ala ra'sil aya za a tsaya a ƙarshen aya yad'una wala tusalu bima ba'daha ba za a sadar da ita ba abin da zai zo baya kenan
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون an gane ko alƙaunin sani magana ta biyu sun kace annahu la yuqafu ala ra'sil ayati huna ba a tsaya akan aya an gane ko kenan sai an hada
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
an gane ko tau yace to wa wajhul qawli al-awwal dalilin da yasa waɗanda suka faɗi magana ta farko suka ce ana tsayawa daidai aya annama ba'da yadda una jumlatun mustaqilla sun ce jumla ce ta daban an gane ko yawwa sannan kuma ya kama magana ta ibnul ambari wa lahum ma yad'una yace waqfun hasan thumma tabtadi'u bi salam ala ma'ana dhalika lahum salam an gane ko to amma wa raf'u salamun ala hadha alqawl lahu awjuh wasun kace shi salamun annahu khabaru mubtada'in mahdhuf huwa salamun shine tsira gare su tunda har sun shiga aljanna wasun kace a'a shi khabar wato ba khabaru mubtada'in bane mubtada'in khabaruhu qawlan ay salamun yuqalu lahum qawlan الثالث نأكو أنه مبتدأ mubtada ne amma khabaruhu khabarkin shi an gane ko min rabbin kenan salamun min rabbin aminci ne daga Allah wa qawlan shi ko qawlan mansubun ala al-masdar kenan an yi masa nasaba akan masdar wa fi'luhu ma tadammana salamun kenan sai zamanto fi'ilin shi abinda salamun ta kumsa na magana min al-qawl li anna salamu qawlan wa dalla al-fi'lu ala al-mahdhuf masdaruhu kenan sai zamanto da an ka ce ƙaunan kenan salamun wato salamun yuqalu lahum ƙaunan kenan min rabbin rahim kenan sai zama to salamun ne min rabbin rahim to sun ka ce wa ma'anar aya wa lahum ma yadda'una suna da abin da za suke kira ai li ahli jannati ma yatamannauna duk abinda abinda aljanna suke buri wa yashtahuna suke shawa za su same shi wan tahtil jumla jumla ta kare sun maqala sannan Allah ce wa lahum kadhalika salamun kinan suna da tsira da kukuta ai qaulan min rabbir rahim ai yaquluhu Allahu azza wa jalla qaulan Allah zai faɗi wannan wa wajhul qawli thani magana ta biyu sun kace za a yi wasl anna salamun muttasilatun bima qablaha lafzan wa ma'anan kina ita salamun tana da alaka da ayar da ta gabata lafzan ta fuskar lafazi wa ma'anan da ma'ana wa raf'u salam su ko sun kace ana raf'i na kalima ta salam an gane ko ala hadal qawli lahu awjuhun su ko sun kara su i'rabi sun kace al awwalu na farko annahu khabaru ma fi qawlihi ma kenan ma yad'una abinda suke kira suke buri suke shawa salamun khalisun wato kubuta ce tatatta asani na biyu annahu badalun mimma sun kace a'a badali na kenan nama ba ba ba ba ba khabar ki bane an gane ko sun kace walahum ma yad'una suna da abin da suke muri walahum fiha salamun sannan suna da kubuta kazalika kuma sai zaman to kenan da salamun da ma yadda una duka abu guda ne badalin shi ne sai zaman to to kazalika shine matsayin khabar kenan الثالث na uku annahu sifatu ma wasu ka ce a sifa ne ba badali bane ai walahum ma yad'una suna da abin da suke buri musallamun lahum za a mika shi zuwa gare shi ko ko za a ba su shi a cikin abin da ya tsira daga kowace irin illa don saboda nan duniya in ba kai anniya ba in ka sai cin tuwo sai ka ka ci tuwon da akwai halaka cikin shi eh a wanga zamani sai a sa baka guba a halaka ka saboda kana da wani matsayi ko saboda kana da wata dukiya mai yawa ko ko saboda kana da ilimin da ka hana wasu su shakata eh a halaka ka a huta wa nasbu qawlan sun yi maqawlan nasba ala hadha alqawl akan wannan magana li anna al-amil fihi wa lahum ma yad'una an gane ko donan suna da abin da suke kirayarwa ai walahum ma yad'una qawlan suna da abin da suke kira qawlan in sun yi magana da sun ce kaza an gane ko za a kawo mushi shi ina fata an fahimta to waɗanda sun ka faɗi wannan magana na cewa muttasilatun ikhtalafu fi tafsiril aya sun yi sabani an gane ko daga cikin su akwai wanda ya rajjaha an yakuna salamun khabaran لقوله ولهم ما يدعون فيكون المعنى ولهم فيها ما يدعون وذلك هو سلام من الله عليهم suna da abin da suka kira suke buri kuma shine kubuta daga Allah at-taslimu min Allah kenan kubutarwa ta ubangiji ko kuma gaisuwa ta ubangiji wa yakunu qawlan tarjamatu ma yad'una wadansu daga cikin sun kace a'a wadanda sun kace ana hadawa bayan sun ce abin nan sun ka ce ma'anar shi walahum ma yadda'una ai li ahli aljannati ma yatamannauna suna da abin da suke buri salamun qaulan min rabbir rahim ai umniyatu ahli aljanna an yusallima Allahu alaihim burin su shine Allah shi musu sallama ya qulu lahum assalamu alaikum Allah ya ce musu aminci na ya tabbata a gare ku wa ala hadha yakunu salamun badalan sai salamun ya koma badal wa yakunu qaulan masdaran li fi'lin mahdhuf aw ay yaqulu Allahu qaulan ina fata an fahimta yawwa wa minhum daga cikin su waɗanda sun kace waccan magana ta biyu man yaqulu wa lahum ma yad'una ay li ahli aljannati ma yatamannawna wa yashtahuna suna da abinda suke kwadayi suke buri da abinda suke shawa salamun ay musallamun lahum an miƙa musu ko kuma abu ne wanda kubatacce ne bai tare da wata illa wanta hasiyaqu huna thumma qala qawlan ay yaqulu Allahu dhalika lahum qawlan Allah zai ce musu duk i'rabi dai ne nan yake kawuwa magana ta hudu akan waɗanda sun ka yi sun ka magana ta cewa za a yi wasulu shine wa minhum man yaqulu al-ma'na wa lahum ma yad'una ay li ahli al-jannati ma yatamannawna yan aljanna suna da abinda suke buri salamun musallamun khalisun lahum za a mika shi zuwa gare su tatacce su kadai ke da shi kuma bai tare da illa qawlan yace idatan min rabbin rahim ya zamanto qawlan nan ana nufin alqawlina daga Allah to asarul waqf wal ibtida ala al aqida in muka kalli tasirin al waqf wal ibtida akan aqida al waqf ala ra's al aya in muka tsaya akan karshen aya muka ce walahum fiha lahum fiha fakatun walahum ma yad'una yadhharu minhu isbat sifati al qawli wannan zai bayyana sifa ta magana wal kalam al qawli zance wal kalamu da magana ya tabbatar da wannan lillahi ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki wa ta'ala madaukakin sarki kama huwa zahirun min al-aya kamar yadda yake zahiri daga aya ina fata an fahimta in mun dauki magana ta farko da tace za a tsaya sai mun to salamun qaulan min rabbir rahim an gane ko kenan ma'anar shi za ta bada cewa kenan Allah zai musu wato sallama walahum salamun kadhalika يقوله الله عز وجل لهم قولا سي تبتر da sifa ta magana ta ubangiji kama huwa zahirun min al-aya wa kadha al-wasl al-qawl bil wasl in kuma mun kace za a sadar shi ma akwai fihi isbatu sifati al-qawl wal kalami lillahi subhanahu wa ta'ala kina wannan zai nuna shi ma dai za a tabbatar da magana ta Allah subhanahu wa ta'ala in an kace za a sadar to yace to amma tafsiru qawlan fil aya bi annahu idatun min Allah wanda sun kace a shi qawlan sai a fassara shi da alqawli ne na Allah kama qala bihi ba'd ashabil qawl thani kamar yadda wadansu cikin maganganun da anka kawo na cikin alqawl thani fa fihi ta'wilu li sifati alqawli wal kalam lillahi subhanahu wa ta'ala kina an yi tawilin sifa ta magana da ta zance da ta magana ta Allah wa sarful lafzati an juyar da lafazi na alqaul wa sarful lafzati li lafzati alqaul kenan qaulan an zahiriha yace to warraddu alaihi min wujuh malamai na ahli sunna sun yi raddi akan wannan استدل بهذه الآية أئمة السنة من السلف الصالح وأئمة التفسير على صفة القول والكلام لله سبحانه وتعالى ما لما أهل السنة ده سلف الصالح ده كما ما لما تفسيري سن kafa hujja akan tabbatar da sifa ta zance alƙaul wal kalamu da Allah wal kalamu da magana lillahi ga Allah subhanahu tsarkakakin sarki wa ta'ala kidan tunda sun tabbatar ga kuma ƙaulan magana ce babu zancen inkari an gane ko abu na biyu anna ma hadha ma fihi min tahrifin lil aya tare da cewa wanda sun kace idatan alƙawali ake nufi tare da cewa sun yi tahrifin aya sun karkatar da ita wa ta'wilun lisifa sun yi tawilin sifa fa innahu mukhalifun li lughati al-arab ya saba mana yaren larabci fa innal arab lam ya'ti anhum qattu tafsir al-qawl bil wa'd babu inda anka samu laraba suna cewa al suna nufin al-qawli ake nufi al-qawli kawai zance na الثالث نأكو أن في سياق هذه الآية cikin siyakin wannan aya min al-mu'akkidati akwai abubuwan da ke karfafawa ma yamna'u min iradati ghayr sifa abinda yake kore yake hana cewa ba sifa ake tabbatarwa ta magana ga Allah ba wa fi dhalika yaqulu al-qushairi salamun qawlan min rabbir rahim yasma'una kalamahu za su ji magana Allah su yan aljanna wa salamahu da sallama sabila wasita ba tare da shamaki ba Allah ya sanya mu daga cikin su wa akkada dhalika bi qawlihi qawlan sai ya karfafa wannan da cewa qawlan ne wa bi qawlihi kuma da yace min rabbin magana za ta taso ne daga wajen Allah kaga min liyulama annahu don a san cewa laisa salaman ala lisani safiri ba daga wani wato mala'iki ya tafi kenan min rabbin yace yace to at-tarjihu rinjayarwa mimma sabaqa yadhharu butlan al-wasli fil aya daga cikin abin da gabata zai nuna cewa bai dace ba maganar da anka ce za a sadar da aya ta ɓaci alama an ta'wili li sifatil qawli bi anna al-murad biha al-wa'd in an fassara cewa abinda ake nufi da alƙawlu alwa'ad amma in an fassara alƙawlu bi ma'anar kalam kamar yadda maganganu guda uku cikin maganganu guda hudu na magana ta biyu sun kace kiran babu matsala tunda dukkan su sun tabbatar da sifa ta magana ta ubangiji an gane ko yawwa yace to wat tafsiratul ukhra kullaha muhtam wat tafsiratul ukhra kullaha muhtamilatun fil aya duk sauran tafsiran da magana kenan ta farko ta alwaqfu da kuma maganganu guda uku banda ta hudu waɗanda sun ka cewa ana yin wasulu dukkan su suna shiga cikin aya ma dama fiha ithbatu sifati ala wajhiha matuka an tabbatar da sifar magana ga Allah wal waqfu aula amma dai duk da haka ce kai ka tsaya da yahi dan mi al awwalu annahu ra'su aya shi karshen aya da shi ko karshen aya an ce magana ta cika kuma za a tahiya a sabunta wata magana kaga yafi kuma ya zamanto kuma aqidar ta tabbata والوقف على رؤوس الآي سنة ثابتة tsayawa akan ayoyi karshen ayoyi suna ce tabbatatta sannan kuma in ba wurin da riwaya ta tabbata ba an sadar an gane ko ko ko malaman da suke ganin a'a in ma'ana bata cika ba to zaka dan koma baya sannan ka sadar bayan ka tsaya asali na biyu annahu la yatatarraqu ilayhi ihtimalu ta'wil in mun dauki cewa za a tsaya to ihtimalu ta'wil kamar ya zama to aya tana iya daukar tawili la yatatarraqu ilayhi ba zai kai zuwa gare shi ba an gane ko lissifa la yatatarraqu ilayhi ta'wilu ta'wilu lissifa ba za a yi tawilin sifa ta Allah ba a ce ba magana ake nuhi ba kama fi wajhil wasli ta fuskar wasali cikin in an sadar da aya cikin ma'ana uku hudu guda tana iya cewa alƙawari ake nufi na Allah ba wai maganar ubangiji ba yace wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani ko shine masani to ina ganin ga dukkan alamu saboda lokacin mu yayi halinsa insha Allah ta'ala za mu dakata akan wannan ayar sai kuma darasin mu na gaba in Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh